إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله لقد خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان على أحسن الهيئات وأكملها وأعدلها قال تعالى وصوركم فأحسن صوركم وقال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك فالإنسان خلقه الله سويا معتدل القامة في أحسن الهيئات والأشكال فجعله يمشي قائما منتصبا على رجليه ويأكل بيديه بينما غيره من الحيوانات يمشي على أربع ويأكل بفمه قال تعالى والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطن ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير وجعل له سمعا وبصرا وفؤادا يفقه بذلك كله وينتفع به قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ثم زينه بالعقل يفرق به بين الأشياء ويعرف منافعها وخواصها ومضارها في الأمور الدنيوية والدينية ثم حمله على البر والبحر على الدواب من الأنعام والخيل والبغال والحمير قال تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون ورزقه من الطيبات من زروع وثمار ولحوم وألبان وصائر الطعوم والألوان والملابس على اختلاف أصنافها وألوانها وأشكالها ثم فضله على كثير من الحيوانات وأصناف المخلوقات ممن خلق تفضيلا كما قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا هكذا كرم الله سبحانه وتعالى الإنسان ثم خص المؤمنين منهم فأقربهم بالإيمان والعمل الصالح وعصم مالهم ودمهم إلا بحق الإسلام قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث السيب الزاني السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة متفق عليه فالإنسان المسلم حرمته عظيمة وقتله جريمة يترتب عليها آثارا سيئة وخيمة على الفرد والمجتمع والأمة وزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله الجميع عباد الله إن ما يحدث في هذه البلاد من قتل الناس بغير حق وترويعهم وتشريدهم من بيوتهم ونهب أموالهم ومتاعهم وتحريق بيوتهم وغصب نسائهم واختطافهم لجريمة عظيمة شنيئة يستقبهها كل عقل ودين على وجه الأرض ويجب أن يخاف من عواقبها كل عاقل من ذكر أو أنثى والله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار فإن لم يتدارك الحكام والمسؤولون هذه المصيبة ويوقفوها فإن شرها كبير ويوشك أن يعم البلاد والأمة جميعا قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب قال العلامة السعدي رحمه الله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تصيب فائل الظلم وغيره وذلك إذا ظهر الظلم فلم يغير فإن عقوبته تعم الفاعل وغيره وتقوى هذه الفتنة بالنهي عن المنكر وقمع أهل الشر والفساد وأن لا يمكنوا من المعاصي والظلم مهما أمكن ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يؤمهم الله بعقاب أخرجه أبو داود لذا يجب على الحكام والمسؤولين ورجال الأمن أن يقوموا ويمنعوا هذا الظلم ويأخذوا على أيدي هؤلاء الظلمة الفاسقين المارقين قبل أن يحل علينا غضب الله تعالى الجبار وعلينا معاشر المواطنين أن نتعاون في قمع هذا الفساد كل على حسب طاقته وقدرته وإلا عمت الفتنة وفشى الشر إياذا بالله من ذلك عباد الله إن من أوجب الواجبات على الحكام حفظ النفس والعرض والمال فلا حياة بالفوضى وعدم الأمن فلا بد للحاكم أن يسهر كي تنام رعيته ويجوع كي تشبع رعيته ويظمع كي تروي رعيته ويضبط الأشياء ويقيم الحد على كل من بغى وتعدى وتجبر وسعى في الأرض فسادا وإلا فقد خان الرعية وسيسأل أمام الله تعالى يوم القيامة يوم لا مال ولا بنون ولا جاه ولا منصب ولا كل شيء إلا ما عمل الإنسان فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فزع أهل المدينة ليلة فتخرجوا نحو الصوت فخرجوا نحو الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد استبرأ الخبر وهو على فرس لأبي طلحة عرف وفي عنقه السيف وهو يقول لم تراءوا لم تراءوا أخرجه البخاري ومسلم هكذا فليكن الرئيس يواجه مصائب أمته قبل أن تواجهها الأمة يذهب إلى مكان الصوت ويضبط الأمور ويرجع وهو يهدئ أمته بقوله لم تراءوا لم تراءوا قال الحافظ بن حجر رحمه الله لم تراءوا هي كلمة تقال عند تسكين الروع تعنيفا وإظهارا للرفق بالمخاطب كذلك يجب على كل مسؤول أن يقوم بمسؤوليته كما ينبغي وألا يتهاون فيها وليعلم أنه مسؤول يوما أمام الله يوم القيامة عن هذه المسؤولية فيا رجال الأمن قوموا بما تستطيعون دافعوا عن الأمة وعن مالها وعرضها فلكم الأجر عند الله تعالى يوم القيامة واعلموا أنكم على ثغر فلا تؤتى الأمة من قبلكم وستقفون يوما أمام الواهل القهار للحساب والجزاء وأبشركم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع أخرجه البخاري عباد الله لنتضرع إلى الله تعالى بالدعاء والصدقة والاستغفار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ بيد الظالم ونهيه عن ظلمه وعدم التعاون معه والتستر عليه فإن الله تعالى قريب مجيب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه ويفرج قرب المكروبين إنه سميع مجيب الدعوات أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه كان توابا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwa masu girma a yau hudu ba ta wannan juma'a mai albarka tunatarwa ce da maimaitawa da faɗakarwa akan abin da ya shafi girma da daraja ta ɗan adam da kuma haramcin kashe mutum musulmi ko wanda bai ji ba bai gani ba ya ku yan uwa masu girma hakika Allah madaukakin sarki ya halicci mutum akan kyakkyawan kama da yanayi cikakkiyar kama da tsari da sura kamar yadda Allah ya faɗa ya ce wa sawwarakum fa ahsana suwarakum ubangiji ya suranta ku kuma ya kyautata suranta ku a wani gurin Allah ya ce ya kai dan adam ya kai mutum me yake ruɗarka ne dangane da Ubangijinka mai karamci, wanda ya halicce ka, ya daidaita ka, ya gyara ka, ya tsayar da kai cikin kowace sura kuma da ya so ya daidaita ka. Da haka ɗan Adam, Allah ya halicce shi daidaitacce, miƙaƙe cikin kyakkyawar kama da kyakkyawar sura. Allah ya sanya ɗan Adam yana tafiya kan ƙafafu guda biyu, yana ci da hannayensa, a yayin da wasu daga cikin halittun Allah suna tafiya ne akan hannayensu da kafafuwansu gaba daya in za su ci kuma suna ci da baki ne wasu kuma daga cikin halittun da Allah ya halitta suna tafiya da ciki ne kamar yadda Allah ya ce Allah ya halicci kowace dabba daga ruwa daga cikinsu akwai mai tafiya akan ciki kamar in ga mun ga maciji da ire-irensu daga cikin wannan dabbobi da Allah ya halitta akwai masu tafiya kan kafafu biyu kamar dan adam daga cikinsu akwai mai tafiya kan kafa hudu Allah yana halittar abin da ya ga dama hakika Allah mai iko ne akan dukkan komai Allah ya sanya wa dan adam ji da gani da zuciya da yake kiyaye dukkan komai da ita kuma yake amfana da waɗannan gabbai kamar yadda Allah ya ce Allah ya fitar da ku daga cikkunan iyayenku mata ba ku san komai ba ya sanya muku ji da gani da zuciya domin da waɗannan ne ake samun ilimi ko kwa gode wa Allah madaukakin sarki sannan Allah ya kawata ɗan adam da hankali wanda da wannan hankali yake rarrabe tsakanin al'amura tsakanin abubuwa yake gane abu mai cutarwa da wanda baya cutarwa yake gane abu mai amfani a addini da kuma abin da yake bid'a ne shirka ne banna ne haka ne yake gane abu mai amfani a rayuwa ta duniya Allah ya sanya ɗan adam ya bashi ikon tafiya a bayan ƙasa sannan ya bashi ikon tafiya akan bayan dabbobi sannan ya halicci ababen tafiya daga jirgi da mota da jirgin ruwa da jirgin ƙasa duka waɗannan Allah ya samar da su ne ga ɗan adam don ya ji daɗin rayuwa Allah ya ce dabbobin ni'ima wal an'ama khalaqaha dabbobin ni'ima ma'ana rago da tunkiya akuya da ɗan akuya raƙumi da saniya ta, raƙumi da taguwa sannan sa da saniya waɗannan dabbobi Allah ya halicce su gare ku don ku samu abin da za ku yi mayafi na jin ɗumi idan ana sanyi ku samu amfani a tare da su kuma ku yanka ku ci sannan kuma zaman muku ado da farin ciki yayin da suke fita kiwo da yayin da suke dawowa mutum in ya mallaki dabbobi in za su fita ya gansu sai ya ji daɗi idan sun dawo yana zaune sai ya ji daɗi sannan Allah ya ce suna ɗaukan kayan ku masu nauyi zuwa ga wani garin da kuke so ku je wanda inda ba su iya ɗaukan wannan kayan ba ba za ku je wannan gari ba face kuna cikin wahala saboda nauyin wannan kaya hakika ubangijin ku mai jin kai ne mai tausayi sai Allah ya ce wal khayla dawakai wal bighala da alfadari wal hamira da jakuna litarkabuha daga cikin manufar halittar su Allah ya samar da su dan ku hau wa zina ku yi ado sannan wa yakhluqu ma la ta'lamun ubangiji yana ci gaba da halittar abin da baku sani ba kamar yanzu yadda muke gani a wannan zamani duk Allah ya samar da waɗannan abubuwa ne dan dan adam ya ji dadi haka nan Allah ya azurta dan adam da dadadan abubuwa na ma'ana shuka da 'ya'yan itace da nama da nono da sauran abubuwan da ake ci wanda suke da nau'i daban-daban kala-kala sannan Allah azurta dan adam da tufafi su ma nau'i daban-daban kala-kala sannan ya bibita shi akan da yawa akan mafi yawa daga cikin abin da Allah ya halitta Allah ya ce wa laqad karramna bani adam hakika mun girmama dan adam wa hamalnahu fil barri wal bahr mun dauke su a tudu da cikin ruwa ورزقناهم من الطيبات من أذر تاسد دادا دان أبوبوا وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا الله يشي من بيبي تاسو أكن ديوا daga cikin waɗanda muka halitta bibitawa haka Allah ya girmama dan adam sannan Allah ya keɓance muminai ya girmama su da imani da yin aiki na ƙwarai ya kare dukiyarsu da jininsu sai dai inda wani haƙƙi wanda musulunci ya halatta a zubar da jininsu ko a ɗebi dukiyarsu Allah ya ce hakika mun halicci dan adam fi ahsani taqwim cikin kyakkyawar tsayuwa dukkan dan adam da musulmi da wanda ba musulmi ba da mumini da wanda ba mumini ba Allah ce summa radadnahu asfala safilin sannan muka mayar da shi mafi kaskancin mai kaskanci sai dai wa illal ladzina amanu sai waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki nagartattu falahum ajrun ghairu mamnun suna da lada wanda ba mai yankewa ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa jinin mutum musulmi mai shaidawa da babu abin bautawa da cancanta sai Allah kuma ni manzan Allah ne baya halatta sai da ɗayan abubuwa guda uku ko dai idan ya yi zina kuma ya zama yana da aure ko ya yi aure ko kuma ya kashe rai ko kuma ya yi da ya bar addini waɗannan su ne abin da suke halatta jinin mutum musulmi malamai suka ce sauran abubuwan da ba a ambata ba waɗanda su ma suna halatta jinin mutum musulmi za a gadi suna shiga ƙarƙashin waɗannan abubuwa guda uku da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a wannan hadisi mutum musulmi mutuncin shi mai girma ne kashe shi kuma laifi ne akwai munanan abubuwa da suke biyo bayan kashe shi a duniya da lahira waɗannan munanan abubuwa suna iya kasancewa kan mutum da ya yi wannan laifi ko kan al'umma gaba ɗaya gushewar duniya ya fi sauki a wajen Allah fiye da kashe mutum musulmi kamar yadda ya zo a hadisin da imamu tirmidhi da nasa'i da ibnu majah suka rawaito ya ku yan uwa masu girma abin da yake ci gaba da faruwa a wannan kasa tamu na kashe mutane ba da haƙƙi ba na tsorata su na korar su daga gidaddajin su da ɗebe musu dukiya da kuma razana su da ƙona musu gidaddaji da yin fyaɗe ga matansu da kuma kama su ai garkuwa da su babu ko shakka laifi ne mai muni dukkan wani hankali da dukkan wani addini a bayan ƙasa yana muna na wannan abu babu wani addini ko wani hankali a bayan ƙasa da zai ce wannan abu ne mai kyau don haka ashe wajibi ne duk mai hankali ya dinga tunanin ƙarshen wannan lamari domin Allah maɗaukakin sarki yana iya jinkiri bai sokar da azaba ba amma baya jalewa wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun Allah ya ce kada ka yi zato kada ka ɗauka Allah ya gafara dangane da abin da azzalimai suke aikatawa inna ma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu bihi al-absar yana jinkirta musu ne zuwa wata rana da idanuwa za su kaskanta da haka idan shugabanni da waɗanda Allah ya ɗora wa nauyi su tsayar da wannan abin da yake ci gaba da faruwa ba to sharrin fa yana da girma kuma zai haɗe gari da al'umma gaba ɗaya tintina Allah ya gaya mana cewa wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku kiyaye fitinar da ba za ta samu waɗanda suka yi zalunci kaɗai a cikin ku ba ba su kaɗai za ta sama ba za ta haɗa wanda ya aikata da wanda ma bai yi ba wani lokaci ne za a samu wannan idan zalunci ya bayyana ba a canza shi ba ana yin zalunci ba hana ba to hukumar in ta zo za ta haɗa wanda yi da wanda kuma bai yi ba ana kare kai daga irin wannan fitina ga mamiya ta hanyar hani daga mummunan aiki da kuma kame masu yin aikin da ɗaure su da yi musu hukunci da kuma hana su yin wannan zalunci duk yadda za iya shi ne zai kare al'umma daga fadawa cikin waccan gamammiyar musiba maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa hakika mutane in suka ga azzalimi ba su hana shi zalunci ba ba su rike hannun shi ba to suna dabda Allah ya game su da hukuma gaba daya imamu abu dawud ya rawaito da haka wajibi ne akan shi gabanni da waɗanda nauyi ya rataya a wuyansu da jami'an tsaro na kowane ɓangare su yi abin da duk za su iya na hana wannan zalunci su kama hannun waɗannan azzalimai fasikai masu sabawa Allah waɗanda suka fita daga ɗa'a ta Allah maɗaukakin sarki tun gabanin fishin Allah maɗaukakin sarki ya afkawa al'umma gaba ɗaya mu kuma wajibinmu ne ‘yan ƙasa mu ba da haɗin kai wajen ganin an yi maganin wannan ɓanna kowa gwargwadon abin da zai iya gwargwadon ikon shi gwargwadon abin da yake na daidai in ko ba haka ba to fitinar za ta ci gaba da gamewa sharri zai yadu ubangiji Allah ya kare mu ya ku yan uwa masu girma yana daga cikin mafi girman wajibi akan masu mulki su kiyaye rai da mutunci da dukiya waɗannan abubuwa guda uku suna ɗaya daga cikin ko suna cikin abubuwa guda biyar manya-manya da addinin musulunci ya ba su kariya in mutum ya bi alkur'ani zai ga waɗannan abubuwa rai da mutunci da dukiya da addini da nasaba musulunci ya kare su ta kowane ɓangare in ka kalla abuwa da yawa da musulunci ya haramta don ba da kariya ne ga waɗannan abubuwa babu rayuwa idan ya zama ana rayuwa cikin hayaniya da rashin tsari da rashin zaman lafiya wajibi ne ga shugaba yake yin bacci don talakawarsa su yi bacci wajibi ne shugaba ya ƙi ƙoshi don talakawansa su ƙoshi da abinci wajibi ne shugaba ya ji ishirwa don talakawansa su ƙoshi da ruwa ya daidaita al'amura ya yi hukunci kan duk wanda ya ƙetare iyaka iya abin da ba daidai bai banna a bayan ƙasa in bai yi wannan ba ya ha'inci al'umma kuma za a tambaye shi ranar tashin alkiyama ranar da babu dukiya babu 'ya'ya babu jami'an tsaro babu wani matsayi ko mukami babu komai sai abin da mutum ya aikata Allah ya ce kuma duk wanda ya aiki daidai da kwayar zarra na alkhairi zai ganshi wanda ya aiki daidai da kwayar zarra na sharri zai ganshi da haka wajibi ne akan shugaba wanda ya ce gwamna ranar tashin alkiyama cikin tambayoyin da zai amsa kana ina me kai yayin da aka shiga kauye kaza aka kashe su aka tarwatsa su aka yi garkuwa da 'ya'yansu da matansu me kai amsar da zai bayar ita za ta kubutar da shi a wajen Allah ko kuma ta ƙara ɗaure shi don Allah sai ya tambaye shi mai yi wannan tambaya sai ya amsa ta mai kai ka yi wani abu ko ba kai ba dole ne sai ka ba da amsa kuma a ranar babu ƙarya wa barazu lillahi alwahid alqahar ranar kowa zai zo gaban Allah ba wanda zai buya yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiya ranar ba wani wanda zai buya haka nan kwamishinan 'yan sanda sai Allah ya tsayar da kai ya ce a garinka da kai kwamishina an farwa ƙauye kaza an razana su an ɗebe dukiyarsu an kashe su mai kai tambayar da Allah zai mai mai yayi sai amsar da zai bayi ita za ta kubutar da shi ko ta ɗaure shi a gurin Allah kuma a rana ai babu karya mai kai DVO na yankin da abin ya faru da 'yan sandan da suke aiki a wannan wajen sai Allah ya tsayar da su ya ce an yi kaza a gurin da kuke kula gurin da aka ɗora muku nau'in kula me kuka yi amsar da za su bayar ita za ta kubutar da su a gurin Allah ko ta ɗaure su haka kowa dake dake shugaban ƙasa sai Allah ya tsayar da shi mai kai kamar yadda kai ma magidanci sai an tsayar da kai a gidanka an yi kaza an yi kaza ko an shiga an ci mutuncinsu ko an yi kaza ko sun zauna da yunwa ku me kai dole kowa sai ya amsa wannan tambaya a gurin Allah madaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kowa mai kiwo ne kuma kowa sai an tambaye shi kan abin da aka bashi kiwo magidanci a gidanshi mata aure a gidanta tare da ƴaƴanta malamin makaranta a makarantar shi tare da ɗaliban shi mai unguwa a unguwar da yake mulki tare da mutanen unguwa haka nan ciyaman a lokal government ɗin da yake mulki tare da waɗannan mutane haka nan ka zo gwamna ka zo kwamishina ka zo dpo ka zo shugaban ƙasa ka zo duk wani wanda allah ya ɗora wa kula da wani sai allah ya tambaye shi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati kowa sai an tambaye shi dangane da abin da allah ya ba shi kiwo da haka su shirya wannan tambaya in za ka yi wani abu kai iya iyawarka ba tsayawa za ka yi kana cewa ai kaza ai kaza yi iya abin da za ka iya allah ya gani kuma ya sani in kai iya abin da za ka iya abu ya ci gaba da faruwa to in ka je lahira Allah ce me kai zaka ce na yi kaza na yi kaza na yi kaza kuma Allah ya sani amma in ka tsaya kana cewa ai ba yadda zan ai kaza ai kaza to wannan kuma in ka je gaban Allah Allah ya san abin da zaka iya da abin da ba zaka iya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana a garin Madina aka ji wani ƙara manzon Allah ya fito da daddare ne ya fito ya doshi inda ƙaran yake ya je ya game ya dawo da ya dawo ya ga wasu daga cikin sahabbai sun fito manzo Allah ya ce ku koma ba wani abu man tsoro an gama ba wani abu ku koma haka shugaba ya kamata ya zama yana tinkarar matsala gabanin al'umma ta tinkari wannan matsala din saboda me saboda Allah ya dora masa wannan nauyi ranar tashin alkiyama jami'an tsaro da dukkan nau'o'in su wajibi ne ku yi iya abin da za ku iya ku yi iya abin da za ku iya gwargwadon ikon ku na karewa al'umma dukiyarta da mutuncinta ku sani wannan aiki na ko ka kyautata niyya Allah zai ba ku lada zai ba ku lada cikin wannan aiki domin a irin wannan yanayi yanzu da ake shiga garuruwa ana musu fanna to duk jami'in tsaron da zai tafi gurin a tura shi aiki ya zauna gurin yana fakon abokan gaba saboda kan su farwa musulmi su bata dukiyarsu su kama 'ya'yansu to yana wata kafa ne yana matsayin murabit murabata ce yake yi saboda Allah wanda Allah ya ga mana mai yin ribati saboda Allah to yana da lada mai yawa irin ladan mai tsewar dare da yin azumin rana da haka abu ne mai dimbin lata a gurin Allah amma ka kyautata niyyarka ka sani za ka yi ne dan al'umma ka za ka yi ne dan kare mutuncin al'umma da neman lada a gurin Allah maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa madalla da bawan da yake rike da ragamar dokinsa akan tafarkin Allah kan shi yayi kura kafarsa ta yi kura manzo Allah ce majalla da wannan bawa aljanna ta tabbata gare shi malamin ta ce ana magana nan mai yin jihadi fi sabilillah to daga cikin mujahidai akwai wanda za su kare yan ta'adda waɗanda za su farwa al'umma manzo Allah ce wannan bawa in gadi aka sa shi zai tsaya gurin gadin ya iyayen shi in an sanya shi a ƙarshen runduna an ce biyo baya haka zai yi manzo Allah ya ce zaka gan shi ma saboda yadda ba a dauke shi kowa ba inda zai nemi izini ma ba za a bashi izini ba in zai nemi alfarma ba za a yi mai ba ma'ana mutane suna ganin shi kaskantacce amma ya tsaya kan abin da yake na kare addinin Allah na kare al'umma manzo Allah ya ce madalla da wannan bawa a hadisin Abu Huraira wanda Ibn Majah ya rawaito manzo Allah yana cewa lokaci zai zo mabe alkhairin rayuwar mutane shine mutumin da ya kama taguwarsa saboda kare addinin Allah yana hawa kan wannan dabba ya ruga duk lokacin da ya ji wani ƙara ko wani farmaki sai ya hau wannan dabba ya tunkari gurin yana neman mashi ko shahada ne saboda Allah manzo Allah ya ce to wannan shine mabi alkhairin wanda yake rayuwa a cikin mutane ya ku yan uwa masu girma mu kankantar da kai zuwa ga Allah ta hanyar addu'a kullum muna maimaitawa ba a rena addu'a kuma da addu'a ne muke rayuwa domin abin da ake shiryawa ya fi ƙarfin iyawarmu amma da addu'a da komawa zuwa ga Allah Allah yake sassauta mana mu koma zuwa ga Allah ta hanyar sadaka bayarwa sannan da yawan istighfari tuba da komawa zuwa ga Allah sannan da umarni da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki sannan da rike hannun azzalimi da hana shi zalunci da kuma kin taimaka masa kada mutum ya taimaka ko ya suturta shi ko ya bashi mafaka domin Allah yana ji kuma yana gani yana amsa addu'an mai addu'a idan ya kira shi yana yayi damuwar masu damuwa yakan jinkirta ya kyale saboda wata hikima tashi amma Allah baya kyale azzalimi ajilan aw ajilan da haka mu koma zuwa ga Allah hakika Allah sami'un mujibud da'wat Allah yana ji yana amsa addu'o'i ubangiji Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da sibobinka madaukaka ya Allah ka kare mu ya Allah ka kare wannan al'umma ya Allah waɗannan bayi naka da suka addabe mu Allah ka addabe su Allah ka sanya halakar su cikin tsarin da suke yi Allah ka sanya halakar su cikin kai kawun su Allah madaukakin sarki duk wani abin da suke shiryawa mummuna Allah ka mai da shi zuwa gare su Allah ka ba mu zama lafiya a kasan mu da dukkan kasashen musulmi gaba daya Allah ka sanya albarka a cikin kasan mu da dukkan kasashen musulmi gaba daya Allah ka ba mu kwanciyar hankali Allah ka karbi mu muna kan wannan addini ka raya mu akan wannan addini ka karbe mu akan wannan addini ka tashi ka tashi mu tare da annaba da siddiqai da shahidai da salihan bayi ya Allah ka ji kan magabatan mu ya Allah ka ji kan magabatan mu ya Allah ka ji kan magabatan mu ya Allah ka shiryar da mu ta farki madaidaici ka kare mu daga fadawa cikin abin da yake na banna ya Allah madaukakin sarki kai mana rahma ya Allah kai mana rahma ka sanya albarka cikin abin da ka bamu ka sanya albarka cikin ƴaƴanmu da matanmu da zurriyanmu gaba daya da duk abin da ka bamu a cikin wannan rayuwa ya Allah kare mu daga dukkan wata fitina ta duniya ko ta lahira ya Allah kare mu daga dukkan wata fitina ta duniya ko ta lahira ya ku yan uwa mai salati ga fiyayyen halitta manzon Allah manzon rahma manzon jin kai hakika Allah ya umarce mu da yi wa annabinsa salati manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wanda ya min salati da Allah zai mai goma Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk